الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ درس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم أمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنا وقامس فسرع قرار دون الله يوزع قرار تأبع عليه يجيوش الأدين تو والله لا يعلم شيء من السر ما في السماوات أبدا في السماوات السماوات بها وما في الأرض أبدا في السماوات هذا شيء من السر wannan lalle Allah da kudu shirin amin masarri da kudu shirin da dukkan kowa an suna harar kuma nuna alayyar na sanar an suna ba barbara sai a ta haihu musulun da ba tare da yake haifa a yake da dukkan suna barbara wani annabawa ta musu da ce لا تنظروا على الحكم وقال على اسلام بل الله يظن عليكم اي ان الشيء ما الا سوى يقول فقلت ana hada ku saboda ya shigar da ku da kimanin da kimanin ɗaya hukunci sadi da kusan kusan masu matsala a cikin ba saboda illan laha cewa ya allah ya alaƙa zai samawa ce ta ya san zai duk abin da ce kowa da yake koruwa a cikin wakwatar da kai da arzu da kasashen an da shi ne da sai yalla wadda allah basiru mai gani بما تعملون فأعود أقول أن الجنود من السنة سورة سورة وأنا سورة سورة وكاء أعود أقول وتعملون وأنا أنا صلى الله عليه وسلم ينا يوم كرم هذا ne na haka su ta a sallar sahib abin da ke ne ya taba cewa su gaya
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر منكر
يتك والتعقاب الله أعلم بهذه هلا شيخ saboda wata hikima ce ta yi zai wata magana sai kawo su har ba a lokacin da ta hankalin Allah ya yi wata kwan su ci mu za a ce da kuma sai a fara su su su su ko mu su ne yace wani ƙwararri da yace ya ranar tsohon ƙwararri da Allah yana da amma na so da yake da abin da yake girma ma a ƙwararri mu kuma ɗan adam muna rantsuwa da abin da muke tsoro abin da muke tsoro shi ba wani sai ya rantsu da ana wani kuma sai da nan ke kwaron ko a rari da za su yi tarbuka kwaron a rari da su tsoron su yi biyar da sai da rafi da allah rafi da allah kan kaɗe amma sai kan hanyar su sai kwaron sai a rari da su yi wani da zan ke da su da allah ne shi ba a hanyar jawabu wani arziki barbe su karai wanda ake zuwa farisa a lokacin suna mamaki an ja a hanzuru rinhu a ce ga mai ya zo mai ya zo rinhu daga cikin bakwai shi a ashin da kifi kabar kuma ga shi ya zo yana karanta wasu da shi shi ne suke faƙaɗin kafin sai ga wani suka ce ha ba shi ya kuma shi wannan abu ne na kuma kuma ya za a yi a tuni wani ga su ɗasi ɗan wa'in manyan kafin da su yi jira wanda manya ne a gani manyan kafa ƙarshen za a yi su a turo wani Aiza aisha na gida Aiza? Aiza miji na wai mutu wakun na turaban muka zama tuwar kasa a ce a tada mu. Zalika wannan mutum komawa هذا تبديل المسجد سيسمى الرسالة قد علمنا حقيقة منزل ما تنقص الأخ من القرآن الذي يعلم وعندنا كتاب حفيظ هنا للكتاب حفيظ من كياي وشيء النور المحفوظ wanda ya kowane duk da ya ban wanda ya karzamu bil hajji wa suna kare da gaskiya lamma sha a kuma lokacin da gaskiya ta mutu da hundu yana bari su suna cikin da a bari da yi da shakar to
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل وأنبتنا فيها من كل زوج بريج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
abala abalan ya zuru su da Allah masu dubawa yi tunani ina sama mutum ya diba ya tunani zuwa sama ta yi shekaru bakin matakai idan shi da shi da su ne bukatu su bakin matakai idan shi in kai sama sama jirgi in kai duka sama shi kasa shi da sama shi yayin da jirgi da kasa da ba su biyu ba su biyu da zai ba ku mun sama su kai fa ba dai na haya muka gine ya sama ina yi shi da ta ne ba ku wasu yin na hannun mata ado da kaɗan kan da ado taurari da wata muka ruwa wa ma da hannun kuri ai ba ta da ko wani ya ne ka da wasu tsaba da wasu can ka ne ba kun da ke samu arewa da ke samu wasu ko da wasu ka zo da tsada su ba ba والأرض هكا كسا مدد لها من شو مدد ومن تفرق مدد كاسي من تفرق مدد دعو قوي من قوي مدد ومكشو مدد ولو كنت تقع من شو مدد ولو كنت تقع مدد مدد wani kai na fiya rawasiya sai muka kawo sawabita su ne zuwa su muka tsora gotsina muka zuzu ba zubi zubi zubi kamar kwashi kwashi don ka ɗai dole yanzu in kawo ta daga zuwa su kaga kwancin sa a suje sai ka rantsa ka sai kwashi kwashi ne ka talabta ka amma yadda ka ga mota ta a ce mota ta tara ma ka tara ma a ƙasa da gare shi zubi zubi zubi to har zuwa da daga nan zuwa da nan zuwa to ya aka yi yau shi aka zuba shi ya aka yi kashi daga yana a kashi da duk wanda ya aka yi sai ido kawai da imani ka sa ido da imani in mutan da aka ce mutane su zato mutan da za su zuwa ne idan su samu kalama lokacin na ba da kawai imani imani shi amma da ganin ka kaji inda aka ajiye zuwa kan zuwa biyu wanda zuwa na karkara jirgin mutu biyu da shiga zuwa sai ga ta tsakanin ga tsakanin kuku shin dan allah wanda zai saka shi kan shi da ce wani bata na fi ha kullum zaujin da kuma sai muka tsoron wata dukkan kowane irin da ba a tsere ɗari wanda su masu kyau ko ina da su kayan itatuwa kayan jin daɗi kayan da za mu ci wanda da sashi masu ci duk da samun ɗanci ta tsoro da a ciki kawai ne ya fi sana ka duba da ana da nan kuma da wa ana ya ci gaba da cewa wannan tabbasa wata mutum ya biyu a basira ya yi ido ya yi kalmar basira da zikira kuma wasu ne da karatu da kulla abin muli amma ba kowa ba yake tunawa yake gani yake wasu ne sai dukkan bawa muli da mai koma wa wanda san ubangiji su san zai koma ubangiji shi ne yake tunawa shi ne yake da tunawa
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
da suka wadda cewa wannan أنزلنا من السماء ماء مبارك sai muka safkar ruwa daga sama ruwa wanda yake mubarakar da kuma wannan ruwan na albarka ba an bata na biyu zaunati sai muka fitilar da garaki da haɓar da su da ƙaya wanda ake biyu wannan da ruwa za da bayan ruwa ya ɗauki ɗan kayan a sama ko ka ɗauka a wani abuwa a cikin da shirka ko ka je ka shirka ka shirka shi wani lokaci da yi wata mashi sai ka ɗaya da samun a kai ta ɗauka kai ta cika rukuna kai ta cika rukuna ma'amma ruwa ka gaida sai ta ɗauka dole sai kuma wannan haɗa ga dubbe haɗa sau da ruwan mubaraka kuma ba su ta suna sai dogaye da gaji da doga ba su da haɗar gari tana da kure shi ne kudin da za ta biya da kyau da yi yau sai ce wannan dukkan su ba rizikan arziki ne bilbi baya da bayan arziki ne a kawo bayan ana su sha su gudu ba kuma da aka san kurkun mubarak wa ya na bi hirbar da tarmaita gari yana matacce sai muka raya shi kamar yanzu ka dubi kasa da kan kasa ce da rafi ba ta rayu ba da su duk matattaci sai an zabga mata ruwa kwana uku kwana hudu ne da ta kasa ban sati ban wata kuma suka yi ta kasa mata kaga yadda ka ga an yi yawan wani ciyawar wani babu mai kyau so ka zalika da kuma shi aka kuma mutane ba daga an yi ruwan tashi shi ke nan mutane kuma yadda suka ƙari yana kyauwa ba abin damuna yi ta hudawa a ɓangaren da su yi ta to haka za a
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
kazzabat qablahum qawmun nuh mutanen nuh da abin da muka zana ne su suka kare kafin wannan mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi mamaki haka nan mutanen wa sahaba wasu da sahaba wasu su wasu kare mutanen Allah wa samu samudawa su wasu kare وآل لآل وسلم يتكون وسلم يتساعد وفرعون وفرعون شنو يعتقد موسى وإيوان لوط تمن لوط تمن هاران تمن سماء كبيرة بنات وأصحاب الأيكة ومتانا سلمت إلى متانا شقيقة وقوم تباع ومتانا تباع ثم يكون خيرا ويبقى سبب الصلاة تبقى وإن الذي هو وستين هذا الوحيد سيبوا وإن أذابه تصدق هذا يدرس duk wanda zai ce zai ja da ayoyin Allah ko zai ja da Allah ba ku ba shi kusa ne ta kwashe dani ta sa kwashe ba a kwashe yanzu mun kasa mun kai na halitta farko sai za mu kai su kai bal ku barkai su ne ne musu sun sun zama a cikin min haƙƙin zuri daga wata halitta a wata kisa
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
wanda daga hakika halakalar insani ne na mutum hakika muna da suke da dangantaka wani adam mun san mata wasu wasu da yi wasu abin da zai shi take da gani abin da zai shi take inna nafsa lamar da su da kuma shi wannan tunanin na rai da yawa shi ke don allah ya mana wata baiwa da ba a rubuta mana abin da su siyar da bai abin da ta wai ba a rubuta wajen zuwa amma da ana rubuta ada ko ne ya kwasa ba shakwashe kawai yanzu za ka je ta kafa sai za ka je ta yi imani yanzu za ka ta kafa sai za ka ta yi sai ta ɗauko a kan yi tana girma ba ka sa nan ka ce kare an ka tafi ka ce ba ka kana yaki da ta wata ita amma ra ta ce da su mutum wani kawai take da mugun abu kawai sai ta sa ka ta tira ka ta sa ka kai ta kai ta tashi kana tsirin zaman kai ta sa ka ka ji a ba ka tashi kana zaman ka tashi da sai tashi ce da kuma yana yi ka tashi sai da zai ka ko su za ka je ka ɗauka ne zai ka yi ka da sai da muka samu kuma kama ka da shi da kuma shi ina na su da masu da shi kuma saboda kullum ka nemi mutum inna zan ka nemi tsatsa kullum ka nemi mutum sa in ta ce tashi shi da kai ka za ka ce an yi ba shaitan sai zo ya tsara tsaya da rana kana sallah ta tsaye wa kayan sallah sannan kuma in ka yi sallah kana sallah ta tsaye kare da kuma ba tun ba ka gawa za ta ce da tsaye sallah kana da sallah ko kana shi kuma yanzu da kita bayan shi ke nan da zai shi ne ce ولقد علقنا الإنسان وأنا أعلم ما توسوس به نفسه من صدقه من ذلك dan san wani hana aka rana ile mu ne kusa da mutum min hamlin wari da ziziyar wuyar shi ziziyar wuyar shi kana kusa da allah fiye da ziziyar wuyar sun za ka wani allah da kusa kina kusa kina amsa wa da kira kai ya ci gaba da cewa haka da mutum in yayin da ya tsala kalmar da zai kiyani masu haɗuwa su ga kowa an yi wajen dama wa an shima da kowa wani kafin suna kalli akwai mala'ikai da suke tare da mutum masu rubuta aikin su aikin to an ce in ya aikata aikin ya rubuta in bai aikata ba ba su wani rukun ya yi laifi goma a yayin su ya yi sabu da kuma ya kuma a shi amma ya yi ce ya rubuta wani haka za su suna aiki amma duk da wanda sai da gwamnati ya yi aikin kuma ya kusa aikin da aikin musu to haka ce to na zuciya waya za ta na zuciya har ce suna ji sun mutum da rayan yin abin kirki sai su zo wani ɗin kamshi da ta kawo a jisu in kuma ya yi ne abubuwa na wuce su kuma ya yi sun zo su tsara ne shi ne ma ya da fasa mai kauri da ɗaya da yi wata magana na fasa ta hudu ina da zai yi da ɗin masu ji sai wannan masu rubutu ba ɗin masu ji su da ala to an ce a'a mala'ika ɗaya da yake sai da raƙi da masu ji ko kuma a'a raƙi da daban ko na haka ɗan adam ne ana cikin halin wannan ana cikin halin wannan duk abin da aka yi wa waje aka saka wata sai magagi mutuwa ya zo gobe har da daga sira magagi mutuwa bin haka zalika ma kullu wannan ita ce mutum da ke mutuwa har lokaci wannan wajen da sai mu wajen can da kashi a kai wani biya usuli za a tashi ko za a yi rusa cikin kwanan zalika wannan yau mai wani ita ce ranar sarki na wata a yi da azaba da biya a biya wanda ya yi a yi azaba da biya sama shi ne garbi وجاءت كل نفس قوة ريزات ما أحسائكم وشكرا tare da mai koro ta mai shanta da mai shaida mai abin da kai in da ne daga yaduwa mai kula da ita shi kuma an daura da kafin su kowane kowane karance laƙadu kun tafi gaba da ce min hana amma lokacin ranar duniya mutum ya zama tofi da barkan a cikin ruki rafkana kana cikin wannan baka shafa na an ka gina sai muka yaye ma balbalanka balbala shi ne jirgin wannan wuri yara ba mu za ka yi wani sai ga kallon da ya zama tofi da biyu rasmata فقال وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
to وقال وقال قرينه makusancin shi yakan ce shi ne mala'ikan da aka gama su wannan labari mala'ikan da aka gama su suna rubuta aikin da yi shi mutum da na kirkin da wanda ba na kirkin ba da abin da yi ya kacce haza ma da zaiza wannan labun da ke gare ni abin da ke da rere gashi na zuwa shi ya zo da shi kiyama za a yi da sa'i sai a yi da sa'i ne ne da in an yi da sa'i abin shi ɗaya da jaya wa da kiyama in jahannama sai a cinema shi a cikin jahannama ko kuma a ce wa aliki ya fi jahannama kullu kafaru ani a jewa dukkan kafiri ani da mai tsaurin kai a jewa a cikin jahannama haka ne wane ne shi ne ce manna'in bil hayr shi ba alherin da yake aikatawa a a hanawa ma yake aikata mutum bai tsallake iyaka mai zai mai shakka mai a jewa shi in jahannama wane ne shi allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar shine hallau ya sanya wani ubangiji da babban da Allah sai aka ce ya za a mai ce wa alkiyawo ku jewa shi ne azabu shahida a cikin azaba a matsalanci to daga an mashi haka wannan kalilu ya kawo kayan shi makusanci ga wannan ƙarfi da hukumar da wannan shi kuma shekar ne kala ƙarfi makusancin nashi shekar shi kuma rabbana ya kance rabbana ya ƙuri ma da zai tuba ba ni ba na ɓadda shi ba ka ji ku mutane ba ni ba na ɓadda shi shi ba da kai shi walakin ka da fi dalalin baki dama shi ne ya zama kuma a cikin dalala a taron shi ne a kai kamar da a ba kamar kamar da a kai to ana ba to za a musu tsawa ƙara a tsarki za ka haka su a nan ba kwa yi izini da ba ba faɗa nan ba wani faɗawa wani gwamnan su kada ka zan Allah ce na gabata da yadda mutum can da na wani wani ne a zaba ta wani mai saba ne da zaba ne kuma ka saba ne za ku zuru da ba don ta wata ne ma ya baddala da kaunar da ta yi a nan kudi na ba a masani ta wani cikin na wani cikin wa ma an da ke shauta ne ne da ake ci ni ko ba mai zalimtar bayan na ne gwargwadon mutum abin da ya yi shi za a sami don ta faɗa abin da to
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
to ga kuma babban abin da ake tsoro duk tashin hankali duk tashin hankali ne kake cikin kai mutum ba ka san da inda ba ka san baya ya kuma ga tashin hankali ya ce yau mana kuri da jihar nan ranar da za mu cewa wata jihar nan alinta na ake kin cika shi ke na ali kin cika ali da ko da hannu masu ko ta akwai ɗari sai da ƙari take neman mata ana ta ali ta ce a kama dama an ba da an ba da gaisuwa mutum ko ya taɓa taɓa ko da cikin ko ya taɓa taɓa zuwa wani a ce a fara taɓa a ce albu cikin mutum dubu cikin mutum dubu a ɗauki ɗaya sauran ba a wata ba da kanin wajen su zuwa ɗaya su har ya tashi ma masu kuma abin da Allah ya cikin dubu gobe tara da tara ɗari tara ɗari tara da gobe tara da tara ta ɗauke su wannan na ɗari kayan a fara aiki wannan ta karya to ya kuɗi ba ba ta shi nan jirgin ba da tun da baka san bayar da kai kana yi wajen da aka bauta ne aka jima ko zan da wani to amma muna kyauta da kalma a nan duka su ne ya ga kada su da وأوجبت الجنة للمتقين غير بعيد الوقت ذا قصود ذا قصد الجنة قصود إذا لما سكرم أن فليس بالكبرتاء ظلم بتوضع الكلام akan ce musu hara ma tu a nuna da wurin da wannan shi na kan kusa kewa da dukkan mai komawa mai kiyaye mai kowa da kudinsu bayan allah nan su su shiga da jami'a ta wani taɗa jina da kuma suwa ne ne bayan allah suwa da wa ake sai aka ce mana shi a rahmani da ne shi ne duk wanda zai ji tsoron ubangiji shi halin da ke wajen abin kalbin wani ya zo da zuciya mai komawa da kuma Allah da ikon shi yana jin ɗan duk wanda zai tuna ubangiji shi kadai da tuna azabar Allah da ya tabu kaya da azabar ko tashi da kuma ya tabu baya da kuma Allah ya rashin asiri Allah ya tsira mu muna da abubuwa da yawa to amma duka ba ba amincewa da bukatun da ba haka ce ba allah yana da mala'iku masu kewayawa su kewaya da su kewaya da suna gani sai su sami inda ake wa'azi ko ya karatu kurani ko na wasu ya su zo su tsaya su sha yan kumoki ku zo da abin da muke jira wasu kewaye wurin karatu da kuma masu wannan su kewaye bayan an tsare su je da ikon Allah Allah ya san da abin zai karbe su ya ce musu ya kuka tabba bayina su ce mun tabba su suna ya kawo suna a ruwa su suna karatu suna duka su ya kuka bar su sai mun bar su a kan hada ne kuka ji suna so sai suna son aljanna sun ganta da ya ce da sun ganta da ya ya ce da sun ganta da ya da sun yi haka to me suke tsoro a ce wuta wutar da suke tsoro sun ganta suna to da sun ganta ba su ma da sun ganta da tsoro ya ce ku shaida Allah da suke zai ce ku shaida wa da wannan aljanna da suke so na ba su wannan wutar na kare su sashi zaɓar da ba kare da yaushe sai su ce a akwai wani yana wucewa shi ma ya tsaya abu sai Allah ke yi to shi ce to shi ma wannan Allah ya saboda su duk wanda yake tare da su ba albarka albarka su su ba samu to ka ji irin wannan sai mu su ta da kare jin daɗi duk da kuma Allah Allah samu da Udkhulu wa kan ce ku shiga aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul zalika yawmul ita ce rana ta tawwa a abada ba ba ba shi lafiya ba su ba yunwa ba adalaka ba cewa ba kashin ba wasani ko kaji zai na rana ba shi inda za ka zama sai zartuwa ki inda za ka farka ba ku to lahun ma ya sha'u duk abin da suke so fiya a cikin alfana kuma ba ka san ba wani rufon abu ya ce wala dai na mazini muna da mazini ƙari akwai ƙari ƙarin nan yana yi wa ruɗe ya tarbar ganin ƙuri ganin ƙuri ya yi aljanna a baya a gama ya yi aljanna to amma ganin ne wani ya gan shi sau ɗaya wani gaban wata wani kamar sati wani kullum wani kodin wani aiki wani aiki
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا فنقضوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وكم ديوى أهلكنا قبلهم da yawa muka halaka da tun gabanin su su faruwa mai karni na daga shekara ɗari ƙarni ƙarni shekara ɗari ƙarni shekara ɗari ƙarni shekara kun a shaɗa min fatasha sun yi tsananin kamu ke nan tun da kaga an yi mutane a da masu tsananin ilimi masu tsananin yaƙi masu kuɗi masu kwanon su ke tsaye ya yi fatasha فنقضوا الله أما قالت أن قاش الله وصل صعب وأنا أعتقد وأنا أستطيع أنت عشان كده صدق استطاع سبب أنه كل كان يمشي بالله فأعد المشي ينشري هما فيأخذ الجسد أما أن بعد ذلك وقالوا مسلم كده يمكن كده فرعون ابى الله كده فرعون عمل سقوط وقالوا له انت يا فرعون عايز اقول لك انا هو ده الشيء duk wanda ya kai a cewa ne ya ce da wani kamar da cewa ne tabbaci amma a ce da shi ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu an bin da su su tana da ya don za mu na sa su da ya yi da wasu zai da ya wuce yanzu kun ba a ne da shi a nan shi ne zai ce a kaga wannan abubuwan da kuma zana da zira wasu tana tabbata gawa liman kana lahu qalb wanda yake da zuciya da tsatsa ta kirki aw al-sama وأجيب الجي وأجزي سماء الآية جي ندامي وشدي تنقشي
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
ولقد حقيقة من لا يتهلك من السماوات والأرض من هل تسمير وما بينهما da abin da ke tsakanin sama da ƙasa akwai halitta yanzu akwai sama akwai ƙasan ƙasan ƙasa kuma tsakanin sama da ƙasa ɗin akwai wasu halittoci yanzu a nan akwai da yawa suna rabe suna kewayawa saboda kwakwanin ba wuta ne ba a gurin da kwakwanin a fiya na aka wuta ne ko ba wuta ne akwai halitta masu yawa na ɗin to ma kan mutu ne saboda kwakwanin da ke gare mu bai ƙarfin idan mu ba ne mu na ganin abin da za a yi ya ci gaba da cewa ya Allah ya halittu sammai da ƙasan wani da takadirin su tafi ayyami da kwana shida farko ladi da ce juma Allah ya ce mun yi wannan halitta mun halitta su wani ladi da ce juma wa ma masana mun lugu gajiya gajiya ba ta samu wani gaji ba saɓanin kirista suka ce su Allah ya halittu sammai da su da takadirin kwana shi da hudu ladi da shi yuma sautu da ladi ya hudu da tsarin da Allah da jiya ne yake shi ya sa hutu ne ya yi aiki kwana shi da yana aiki ya ke Allah ya zama mu ai Allah ba mutum ya zai kaga hujja ta nuna musu Allah da musu bai yi wani aikin da yake shi ba ya ce ba in ya nihin abu da za a rasha ne ya kula da mu kan shi ba ya in yi ce mai yau hali sai ya wani zancen da shi a kasu wani kudin su ne a bankunan su ne fasa biro a nan da kyau kenan kullum komai ana yi sati wani fasa bai fasa bai fasa bai ta hukunta kenan mu ɗauki hakuri inda muke akwai abu da yawa da za a maka to ka fita wani ya zaɓe wani ya buge ka wani ya ɗauke maka wani kuma wani abu ya da yawa duk kan su wanda zai karɓa fasa bai alama ya kuma a bisa dukkan kawai abin da suke wani ya ko da da suke cewa ka das das da musali in za ka wuce in zai wuce ce das da musali kai ba ka duk da ko samu ne duk can kuma da ko yi can kuma da da zai samu ne mu salama ne za ka ce alaikum ya ci gaba da cewa kuma ga ya umarni har da wannan وسبح بحمد ربك ويبقى تسبيح بيضم ويمسك كل مش تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله بيضم ويمسك قبل طلوع الشمس كاهن ودورا ولن يصصى به sallaci sallar asuba wa qabla al-wudu kayan ta fada zaman da asuba wa qada hu wa min al-layl daga dare kuma ka sallaci shi ka sallaci wa da babu su duk da bayan su a nan an wada masarar da amma ana fasa bin ka yi haƙuri alama ya kuru na yadda mutane su ke bari masarfin da ya fasa biyu da hanta rafuta da goriya da wani yi sun ta kabla da yau shamsu kafin rana da yi zoka yi da yi tsere wa kabla gurumi na haka ya kamata da tsere da sabi wa minan dai da haka da dare sabbin da yake sabbin da ba su yi ba su da kai kai da nan mun su kullum ta sabi kan mu sani kamar yadda shi ma mai farko ya ce ba ta a da sauran jawo wara a ita na yadda kuma da kuma da ta a sabbin alhamdulillah wasu da kuma da kuma kenan ka zamanto سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله wannan duka ya zama to harshen mutum mai yawan da ke dole tunatarwa ya kamata kullum kan mai tsagara da kan shiga ko da shi ba ba sai ka ɗauko su su ba kana yawo ba a gida da kuma daga bakin ka da rike da wani ka a gida in a gida ne yadda za ka yi sa ka yi saboda annabi ya ce ni ma ina yi a sabi ba da ba yi da yi musu ni ma ina kenan ka kuma mutu in ka yi tsawa da hannun da yi kuma ka iya ba ko da ta dusu da yi ko da ta tuwa ko da ta dusu amma shi bukatu na a'a ka ta yi sai da da sa ba ba ji da ibada ce shi ba ibada ce kuma ya ce wasu ne ka ji yau mai na da yi na da na da kira da yi ranar da mai kira sai ya kira wannan ita ce min makamin ƙarim da wuri kusa mai kira ya kira sai ya kira ba ta zai
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله
yau mai samarin da sai haka lokacin za a ji kiran nan kururuwa da ya da gaskiya zalika ne yau da kuri wanda suka kira ne da za a yi busa sai daga mutane suna mutuwa kamar kwari kamar kwari suna lalle Allah ya ce lalle inna nahar inna nahar ga inna mu nahar mu nubiyo amin nubiyo amin nubiyo amin mu muke rayawa ko mu muke kashe kuma waɗanda yin nan nasiru ban kuma kuma cikin da kake da zai da kake يوم تشقق الأرض
rana ce da shafi wani abu da kasa za ta tsagewa kan hannu da mutane ta duk ana gaugawa zalika hasharun alaina yasir wannan shi ne tashi da yin yasir da sauki na sauki ne ma mun yi mutum mun kashe shi kuma ta da za ta yi wuya ta ba ta wuya na hannu a ala ala ce mun ne mafi sauki baya kullum da labarin da su suke ta ba a shi a ranar kula a kuma ta ba a ba da ya ba a yana da to mun da mafi sai za mu ta wa ma an ta alaihin bishar ba kai ba ka ci da tafiya ba ba zakir annabi kai ba zakir ta wa'azin da qur'ani da qur'ani wannan abu da ilimi wanda yake tsoron wani zai wa'azi ne da
Thank you.